والذاريات مقية ويأستون آية to jama'a sura ne mai bayanin shega iska ita zariya ce wannan tana shega iska ne a yi ta shega ta to Allah yana rantsuwa da ita kuma tana da fa'idodi masu yawan gaskiya cikinta to amma gaba kaɗan mun gama karatun za mu je kan fa'idan kuma sai mu yi bayani bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa zariyati zarwa tana da aya 60 daidai wa zariyatu Allah yayi rantsuwa da iska sagaru turabu wanda take shekare da yi wa gairihi da wani zazzar an shekewa falhamilati wukira Allah ya yi rantsuwa da iska masu ɗaukan kayan gajimare mai nauyi ta hamilil ma'a za ta ɗau wukiran kayan nauyi sikilan lokacin da aka yi kida za ka ji dim dim dim dim dim wannan iska mai ɗaukan kayan nauyi Allah ya yi rantsuwa da ita
faljariyati isra Allah ya yi rantsuwa da jiragen ruwa masu gudana iskan da yake gudanar da jirgin ruwa a yi sahuna ta jari ala waje da mai yusuran cikin sauki bi sahuna a cikin sauki ayi mauri da hali na'am fal muqasimati amra fal muqasimati amran Allah ya yi rantsuwa da masu raba al'amura ai malaikatun malaiku tagsimul arzaqu masu raba arziki wal amdara da masu raba ruwan sama wa gairiha da wannan sa bainal ibadi tsakanin bai wal biladi da garuruka Allah yayi rantsuwa ga dalilin rantsuwan nan inna ma tu'aduna la sadiq inna ma tu'aduna kun ga abin da aka muku alƙawari na cewa idan kun mutu za a taye ku da wani wannan da sadiqun gaskiya ne la wa'ada sa wannan alƙawari ce da gaskiya a dalilin wannan Allah yayi rantsuwa wa inna dina lawaqi kuma ga dalilin rantsuwan ta gaba wa inna dina kaga jaza'i sakamako duk abin da mutum ya yi na alkhairi ko na shari'a a yi sakayya to wannan abin da Allah ya faɗa lawaƙin mai aukuwa ne la mahalata ba makawa wan sama'i zatil hubun Allah ya yi rantsuwa da sama ma'abociyar hanya ita ce hubuki eh yadda mu muke ganin hanya a ƙasa haka mala'iku suke ga hanya a sama ai jam'i ne na habika dariqat wa durqun ai tabarkai ne ai sahibuwa sahibatu dirqi ma'abociyar tabarkai tilgil gaji wajen halitta ka ɗurki kamar ta barki ne bin ramli a rairayi innakum la fi qaulin muqtali innakum ku mutanen birnin makka a sha'anin manzon Allah da sha'anin alqur'ani la fi qaulin muqtalin maganan ku a wani gun aka ce qaulin mari wannan kuma amrin marijin wancan wannan kuma qaulin muqtalin maganan ku yana sabawa baya iya tsayawa daidai wancan kuma maganan ku yana girgiza yana yana raurawa to wannan maganan ku baya zama daidai yana zabawa wani kaunin kun ce da manzon Allah sha'irin kun ce sihirin kun ce kahinin kun ce shi'irin kun ce sihiri kun ce kuhanat kun koma kun ga qur'ani wannan to yi ne maganan ku yana zaba ba ku tsaya daidai ba yubaku anhu manufiq yubaku ayyasrifu anhu ana nabi sallallahu kuna jira manzon Allah wal qur'ani da qur'ani anil imani bi man ubake zargiran ƙarya sarrafa an hidayat kuna jiyarwa ga barin shirya an ilimin layi ta'ala kutila karasu kutila Allah ya la'anci ya nisantar ga kusancin barin rahama ta sa alkarrasu na mai ƙarya Allah ya la'ance shi la'anar kazzabun Allah ya la'anci masu ƙarya أصحاب قول المقت والنزك ما أبو تام جنا ميسابا وجونا الذين هم في جمرة ساهون الذين هم سنة وإن في جمرة سنة كم ما جاي جهل النجاهل يجمرهم وان ديدل ميساهون سرب كنا قادلون سنة مرب كنا أنا أمر الآخرة قدم لله را يسألون أيان يوم الدين يسألون سنة تنبيه من زن الله أمن تنبيه أنا إذ جلنش ayyana yaushe ne yau madini wai za a yi wannan rana na sakayya mace majihu yauye ne zai zo wa jawabuhum ya jihu Allah ya ci amsarsa mai zuwa ne yau mahum yau mahum ala nari yuftanu Allah ya ce idan ranan wato tayin kiyama ya zo za ku sani yau mahum su wannan mutanen a wannan rana ala nari suna cikin wuta yabtaluna yu'azibuna ana azabtar da su duku fitinatakum sai Allah ya ce ku ɗanɗani wannan fitina ta ku ai ta'azibu kun shine azabtarwar ku هذا الذي كنتم به تستعجلون wannan azabar da kuka gani allazi kuntum bihi ita ce wacce tastajiluna kuna garaje cikin neman zuwanta a nan duniya da yi wa manzon Allah izgilanci innal muttaqina fi jannatin wa uyun innal muttaqina amma kun ga wanda suka tsoraci Allah duk abin da Allah baya so sun bari abin da Allah yake so sun kwatanta fi janatin suna cikin gonakai suna cikin dausayi wa uyunin da idan duna na ruwan yake ta jarifiya wanda yana gudana daga ciki akizina ma atahum rabbuhum haki zina fasaran sa a dahum ne eh ma a dahum ma a dahum rabbuhum ai ne sawabi na ladan hali ne na lamiri fi kamar inna ai za a zo musu da duk abin da suka nema ربهم من الثواب نلادا إنهم innahum kanu qabla zalika muslimin ba da banza ba su wannan abin duk abin da aka faɗa sun rike an ba su shine innahum kanu qabla za- kanu gabanin hidan sa aljanna a nan duniya muhsinina fi duniya a duniya sun yi kyakkyawan aiki shi yasa a lahira aljanna ita zama ita ce sakamakon su baki daya كانوا قليلا من الليل ما يهجعون wannan bayi na Allah wanda a lahira suna da babban matsayi a nan duniya ba su yi barci har gari ya waye ba kano sun kasance kalilan min kaɗan ne daga cikin dare ma ya haja una barcin da suka yi ba yawa saboda tsoron jahannama ya namuna matan za'ida ne ya haja una kabar ne kana kalilan ai ya namuna fi zamani ya suna barci ne a wani zamani kankani wai salluna mafi yawan kuma daren duk sallah suke suna bautawa Allah وبالأسير هم يستغفرون idan alfajir yayi kuma bayan an yi sallah ba za ka ji suna an saka bin lalazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shi za su tai Allah ma aghfir lana Allah ka mana gafara fi ta tuba har gari ya waye وفي أموالهم حق للسائل والمهروم wa bi amwalihim a dukiyar da Allah ya hore musu haƙul lisa'ili sun bai wa maroƙi haƙinsu wanda ya ce a taimaka don Allah sun bayi wal marumu wanda bai tambaye su ba ma sun bayi allazi la yasilu li ta'dibi wanda saboda kamewansa baya tambaya ma an bayi وفي أموالهم حق للسائل والمهروم وفي الأرض آيات للمؤمنين wabin arar jama'a da za ku duba ƙasa ku yi kallo minar jibali ku duba irin duwar waɗanda Allah ya ajiye wal bihari da koguna wal yajara da itatuwa wal zimara da 'ya'yan itatuwa wanda ba ta da tsirrai wa gairiya da wani wannan ga mai hankali ayatan alamomi ne dalalatin masu yararwa ala qudratin lahi ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa hadaniyatu dayan takan Allah ne lil muqinina ga wanda ya zagangance lalle idan ya mutu za a taye ya lahira وفي أنفسكم kuma Allah ya ce bayan wannan ku kula da kawunan ku ma mana ku duba dai ku gani wa biyan ku a kawunan ku ne Allah ya ce أفلا تبصرون Allah ya ce ku duba kawunan ku aya ce ta bayar yadda muka halice ku a halittar ku abin ishara ne Allah ya wani gajere wani dogo wani bari wani baki wani mummuna wani kyakkyawa wani mai kokarin ibada kowa da yadda Allah ya yi shi abala tun yanzu a yi ba za ku duba ba wannan duba irin na zuciya e basira ira na idanun zuci fasazzadiluna bi ku shirya ala sanihi ga wanda ya aikata wannan ku duba aikin Allah wa kudrati da ikon Allah a nan ne za ku san girman Allah wa fi samayi وفي السماء رزقكم وما wani توعدون sama arzikin ku Allah ya ce a sama yake zuba almadar ruwan sama musabbabin an wanda ba su domin shine sanadiyar fitar tsirrai allazi huwa rizqun wanda tsirran nan shine sababin fitar da dan itace ya zama shine arzikin wa ma tu'aduna da abin da an muka alƙawarta muku min al-ma'abi na makoma wa sawabi dan sakamako wali qabi da kuba magaduban zalika wannan abace wadda tuntuni an riga an rubuta ta daga cikin sammai فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم kowa تنطقون rabin sama a rantse da ubangijin sama wal ardi da ƙasa innahu kaga ma tu'aduna abin da Allah ya muna alƙawari lahun gaskiya ne misala annakum kawai misalin cewa kuɗin nan tan dibuna kuna furici bi rabai din nan misali ne na sifa wa ma din mazida ne aka masa ƙari da fata nan jaye ai misalin da rike misalin furicin kuna hakika to yi ma haka lamarin yake halataka hadisu laifi ibrahim al-mukrami hal ataka ya rasulullah wai ba mu zo maka bane kidaban wannan magana ne aka yi ta alin nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi dai ai mun baka labarin bakin nan na annabi ibrahim al-mukrami na manya manya uhum malaikatu izra sune malaiku goma sha biyu aw ayarata ko goma sha uku aw aw salasa ko goma sha uku amma dai minun jibril hakika jibril yana cikin wannan malaiku na'am in dakalu alaihi faqalu salama yayin da zarabi ne na hadisi liri ibn saboda raunin daga lu alaihi yayin da suka higa gurin annabi ibrahima wayannan malaiku sha biyu ko sha uku qalu suka ce da anema annabi ibrahim salam assalamu alaikum haka suka gaya masa ya yace da su qala salam da annabi ibrahim ya ce salam da suka ce assalamu alaikum sai ya ce amin wa alaikum salam suka yi sallama annabin Allah ya mayar musu da sallama sai aka yi qawmun munkarun ita ku wanda wani mutane ne a kabilar laraba ban gane ku ba shine munkaruna ba yana musanta zo ne wannan mutanen ban gane ku yan wani gari ne ka dubi mutum ka ga ka rasa inda za ka danganta shi a heye ba mutane ba ne mala'iku ne ai ba za a iya danganta su ba kuwa ba kuma a dama a gane su da kabila ce ta mutum sai a ce kabila kaza to duk kabilolin ya tuna kuma duk inda zai danganta ya gani ya ce kai mun karo na wayannan ban san ku ba ya ce ku ina kuke ban san ku ba ai la na aribu qala zalika bi nafsi a zuciyarsa ya faɗi wani wa huwa kamar mubtada مقدر هؤلاء يعكي فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين ya ce ni ban gane ku ba su ba su ce mu yan gari kaza bane suka yi shiru ba su yi magana ba suka yi shiru yayi shiru to baki ko sun riga sun zo gida kai ko wanda kai baki a gida ka zama bai kama ka ba faraga sai karkata mana ya karkata ila alihi ya nufi gurin iyalansa sirrin aboye faja ya je zo bi ijilin da dan maraki saminin asoye eh irin wannan tambiyarin nan hiba suya ba hiba gasawa ba amma a cikin suratul hud ma cewa bi ijilin hanidi mashawa dan maraki ne asoye an ibrahim ya kawo ya ajiye musu yace ko tunda bakin sa ne to kaga dole zai kawo ya ba su abin da ya kamata za su ci to an ka an ajiye musu yaya suka ce fa qarrabahu ilaihim qala la takulun kaga rabau ilai annabi ran ya kusanta musu da wani dan maraki ko hannu ba su dora ba ga abun mamaki in dai al'adar mutum ne ga wannan soyayyen abincin har yawu zai haɗiye to amma su bai dame su kurin yadda da suke dai kaman ba abinci a kawo ba fa qala yace ala takulu ba za ku ci bane na ga da wani garin kuke alamun ku kuma kuna da yunwa ba za ku ala ta akuluna ba za ku ci ba shin yanzu ahe a arada alayhim al-akal ku ci mana falam yujibu ba su amsa wa annabi ibrahim da cewa za su ci ko ba za su ci ba duk da haka dai sun yi shiru ba sa magana to kaga wannan ba al'adar mutane bane ya kai fa awjasa minhum kifa ai da yawaita kallon zama sai ya ji jikinsa ya kama tsuma shi dai baya magana yi ma ne bar amma jikin kyar kyar yana ma kyarketa fa wajen sa alamar fi nan ya kudure minu ki ba sai ya sa tsoro a zuciyarsa amma ba a baki ya ke tsoron ba a zuci lama zahara lam imar kaufi su kuma da suka gane cewa ya fara jin tsoron su ya suka ce qalu la taqaf kalu suka ce kai muna kamar tsoro kake ji ko to la daga kada ka ji tsoro inna rasulur rabbika ai mu manzo ne na ubangijinka muka zo maka kada ka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim ai suka ce abin da yasa muka zo ta nan Allah ne ya ce mu zo mu baka labari wa basharu mu baka labari bi gulamin da yaro alimun mai yawan ilimi zi ilimin kafiri yaro ne mai yawan ilimi eh ana ruwan sama wanda yake da dama dan bubuda mutane su higo eh bi gulamin alim yaro ne mai yawan ilimi kasirin huwa isiyaq shine annabi isiyaq kama zahara bil hudi kama yanda yazo daga cikin suratul hudu fa akmalat imra'atuhu fi sarratin fa sakat wajaha wa qala azuzun aqim annan ne ku yi gaba gaba mana ga guri nan ku shigo ku yi na me kake cewa فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقال العجوز النقيم فأقبل امرأته sai matarsa ta gabato matar shi annabi Ibrahim imra'atahu sunan matarsa Sarat fi sarratin cikin kururuwa sayat ja ta zo tana mai kururuwa fasakat wajaha sai ta mara fuskanta Allahu akbar wa kala ta ce a juzun ga dai ta tsohuwa ce a kimin bakarara lam talil kadan tun da ci gaba ta taba haihuwa ba wa amarwa rayuwanta a wannan lokacin ki za da wata zina tana yar shekara casa'in da tara a lokacin nan wa amar amma rayuwar annabi ibrahima miya da zinadin ya karanta ɗari au amarahu miya da wa'i ko kuma ya karanta ɗari da ahirin wa amarwa rayuwanta ki tsuna zinadin tana yar shekara casa'in to a lokacin nan ta faɗi wannan magana ya ta ce وقال العجوز العظيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا suka ce kazalik mithlu qawlina fi bisharat kaga misalin yadda muka faɗa cikin bishara to qala rabbuki haka ubangijin ki ya faɗa inna wuhi ubangiji akan kin tsugo mijinki ya tsugo ya baku yaya huwa hakimu shi Allah gwani ne fi suni a cikin ayyukansa hakimun gwani ne alimun Allah masani ne بخلقه جهلة سباكي ديا قال فما كذبكم أيها المرسلون da kuma tsoron ya buya zai ba da tambaya kala annabi Ibrahim yace fa ma ka da buku mutuwa menene bayanin ku me sha'anin ku ne aiwal mursaluna ya ku wayannan manzanni قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين kalu gaba ɗaya su sha biyun ko sha uku suka ce inna mu ursilna an aiko mu ne ila qaumin mujrimina ga mutanen da suke kafirai su ne mutanen annabi ludu لنرسل عليهم حجارة من دين ba da banza ba Allah ya ce linursila alaihim mu je mu aika mu jajjefe su hijaratan da tsakon kwani min dini na yimbu madabukun binare wanda an daba yi daga wuta مسومة عند ربك shi للمسرفين tsakuwan da za mu jefi wa'annan mutanen musawamatan mu'alamatan akwai alama alaiha gare ta izmu man yarmi biya akwai sunan wanda za a jefa inda rabbi ya agun ubangijinta ba ga kowa ba lil musrifin ga mabarnata bi tiyalihim zukuru ma kubrihim an zo musu ne da mazaje tare da kafircin su ba aka rajina فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين amma idan mun je birnin in ji Allah ba da za mu halakar ba in ji mala'ikun suka ce fa aka rajina Allah ya mana umarni mu fitar da man kana fiya wanda yake cikin wannan alƙarya na mutanen annabi ludu min almu'minina na mu'mina li ilaqil kafirin ma halakar da kafirai فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين amma wajen na biya mu dai ba mu samu ba gaira baitin sai dai ɗaki na musulmai wa hum ludu hina annabi ludu wa bana tahu da 'ya'yansa mata guda biyu wa safau imani da wanda suka tace imanin su wal islamu da musulmai ko musu ne musaddiquna bi qulubihim sun gaskata da zukatan su aminuna bi jawa- suna aiki da gaban su a datu wajen yi wa Allah biyayya وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم abin da ya sa za mu halakar da wayannan mutane saboda baya duk wanda zai yi aikin luwaɗi idan ya ji an halakar da mutanen annabi ludu to na gaba zai yi tunanin abin da ya samu wayancan shi zai same su shi ma ko ya daina aikin luwaɗin ya koma ya bi Allah wata ragana biya ba da halakil kafirin ayatin mun bata alama ce ala hilaki lillazina ga wayanda ya kawo nan azaba suke tsoron azabar Allah allalimu mai radadi fala ya fa'aluna misla fi'ilihim ba za su aikata aiki irin na mutanen annabi ludu ba وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين Allah ya ce mun ba ku labari a labarin annabi Musa idan arsalnahu mu ne muka aika ne Musa zuwa ga Fir'auna bi sultanin da hujjoji mubinin a bayyane hujjatul wariya hujja mubayyaniya فتولي بركنه وقال ساحر أو مجنون wanda walla a rada anil imani fir'auna ya bijire ya ba da baya da ban gaskiya bi rukunihi da hi da jama'arsa shine rukuninsa ko gini ne an ce rukuni karfin ginin to wanda za su karfafa yi su baye karfi wajen kafirci shine rukunihi junudihi ne li'annahum lahu kar- kamar rukuni suke to suka juya Allah ya ce gaba ɗaya ba su yi imani ba da yi da rukuninsa wa ƙala وقال ساحر أو suka مجنون gaya annabi Musa suka ce sahirin mai dabo ne aw majanunan ko mai faraka ne فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Allah ya ce amma ban bar fir'auna ba fa ka binahu haqiqa mun da fir'auna wa junudihi da randunonin fir'auna fa na bazinahu Allah ya ce daranahu mun jefar da su fil yammi a kogin maliya fa gariqu suka dalmiya wa huwa yi fir'auna mulimin yana mai abin zargi atin ya zo bi ma yulamu da abin da za a zarge shi min takazibir rusul na kare ta manzani wa da'awar rububiya da da'awa da ya akan rububiya wa fi adi وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم wa fi adam Allah ya ce mu ne muka halakar da adawa idan arsalna alaihim yayin da muka aika wa adawa riha laqimu bakararar iska hiya allati la khayra fiha ita ce iskan da ba alkhairi cikin ta li'annaha la ta'malu al-madar ba ta ma daukan ruwan sama wala talqawu shajaru nan ne ko ba ta yawwa wala da alƙawar ba ta jikan itace wayiyar dubur ita ce itaciyar dubur ta kalawar shajar ne tana tana cire itace karfin iskan kuma duk dutse ma karfin ta iskan tana iya cire ta gaba sama e kila hiya hiyal dinu wa kila hiyal nuqba usunan iska wa hiya kullu ri'in duk wani iska wanda zai tayi babu ruwa ana kiranta da haka ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعله كالرميم ba ta daga ita wannan iska a ta in dai ta bata kan wani abu babu wani abu iskan ba za ta bata kai ba ko tare ko dukiya illa ja sai ta sanya wannan abin karrami ne kamar da zagegge kalbali kamar abin da ya rube almuta fatitu ya tsintsinke kamar karmami za ta mai da abin وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين.
mun ba ku labari a lokacin da za mu halakar da samudawa idh qala lahum yayin da muka gaya musu bayan sun soke taguwar annabi salihu tamatau ku ji dadi hata hina har zuwa karewan lokacin da Allah ya iba muku فأتاوا عن أمر ربهم فأخذهم الصاعقة وهم ينظرون ka gani yayi kama fi ayati tamatau fi diyarim salasata ayyami fatau suka yi girman kai an amr rabbihim ga umarnin ubangijin fa kal Allah ya ce muka rike su da tsawa bima mara bayan wucewan kwana uku sai hadu mulikat tsawa mai halkarwa wa hum yanzuruna alhali suna kallo bin nahari da rana mm.
فما استطاعوا من قيام مم.
وما كانوا ba su منتصرين samu ikon tsayuwa ba ma kadaru ba su da iko ala nuhuri ga yunkurawa hina nuzu yayin da azaba ta zo mutum ya yunkura ya tayi ma bai samu iko ba wa ma kanu mun ba ko ba su zama babu ababen taimaka ba wani wanda ya zai taimaka ya hana a halakar da su وقوم نوح من قبل Allah ya ce mun labarta mu kun manta ne mu ne muka halakar da mutanen annabi Nuhu إنهم كانوا قوما فاسقين domin su mutanen annabi Nuhu hakika sun kasance kafin mu halakar da su to innahum kanu sun kasance kuma mutane ne fasikai kayan rijina an dace sun fita gaba da yi wa Allah biyayya والسماء بنيناها بأيين Allah ya ce ku duba girman sama ku kalle ta mu ne muka gina ta da ikon mu inji Allah bi Wai- kuwatin da karfin mu shine ayyai وإنا لموسعون da saman a tsuke take Allah ya ce mu ne muka buda muka buda ta lamusi wani ƙadiruna yi ƙaru ana ce adda rajulu ya idu ƙawuya mai ƙarfi wa au sa rajulu mai yalwatawa sa rajulu sai muka mai da ita ma abociya yalwa wa kuwatin da ƙarfi wa laraba والأرض بنينا والأرض مر- فرجنا فنيم الماهدون wal arab Allah ya ce wannan ƙasa da kuke takawa kuke tafiya a kai farashina ha mu ne muka shimfiɗa muku ita da babu ita fa ni'ima ma dalla almahiduna tunda Allah ne mai shimfiɗa dan ba ma biyan kuɗin shimfiɗa da wani ne in ka taka ƙasa sai ka biya kuɗin tafiya to amma Allah ya ce ku yi mun godiya da yake ni ne mai shimfiɗa ba ba wani ne ba ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Allah ya ce duk wani abu da kuka gani wa min kulli shay'in kowane abu kalagana mu ne muka halice zauje ni iri biyu akwai mace akwai namiji akwai sama akwai ƙasa akwai rana akwai wata akwai jigawa akwai dutse akwai zamanin bazara akwai sanyi akwai daɗi akwai yami akwai nurin haske wasu lumatin da duhu la'allakun ba da banza ba ta zakaruna ko kwa wa'azantu fafiru ila Allahi inni lakum minhu nadhirun mubin fafiru jama'a duk abin da ake ba ku bari ku gudo zuwa ga Allah ku bar harkar nan na duniya maza ku nugo lahira shi ake nufi eh maza ku yi kokari wannan abu mai tsere muku ne ku koma ku je abin da ba zai tsere muku ba ku nugo Allah idan kana aikin sabon Allah ka bari idan kana zaluncin wani ka daina idan kana wani shagali wanda ba zai amfane ka a lahira ba ka baro ka zo ka zo gurin Allah maza aikin ka ya juya ya zama ka koma lahira ka nufi aikin lahira yi ne wannan ka je zai amfane ka ilallah izuwa ga Allah ai ila sawabihi min yiqabihi kuma ku nemi ladan sa ya bar yi muku hukuma bi an tudihu ku bi Allah wala tuzu kada ku saba masa inni lakum minhu inni lakum minhu nadhirun mubin ba da manza ba ni ne mu gargadi ne mai bayyana gargadi wala tajalu ma Allah ilaha nakara inni lakum minhu nadhirun mubin wala tajalu ku daina sanyawa amma Allah tare da Allah ilahan akara wani Allah daban eh ina gaya muku inni lakum minhu nadhir ni ne mu gargadi ne مبين إنا بين مغرغدي كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساهر أو مجنون كذلك هكذا ما أتى الذين من قبل يندى هكذا كي وانا سيكي تنقبانكم من رسول نمن ذن إلا قالوا سي أنقى يمض هو ساهر أشياء وانا ما يدبوني أو مجنون كم يفلكان مثل تكذيبهم لك بقولهم يندى متى ننقذي يقيا ما إنك ساهر أو مجنون تكذيب أمامك ai umatan can gabanin ma sun kare ta manzannin su bi kaulin zalika da wannan magana nasu a tawasau bi ba da banza ba kullum dukanin ku muna muku wasiya da ku ba Allah shi kadai bal hum qaumun dagu bal bal magana ka hum su dan nan goma mutane ne daguna masu fice gona da iri shine dagawa jam'i ne ala hadal qaul duguyanihim fatawalla anhum fama anta bimalum fatawalla arada anhu kajiya karaba da su ya rasulullah fama an tafi kai fa ba abin zargi bane li annaka ballagtu haqiqa ka yasar musu da aike wa zakir fa inna zikra ya tanfa'u al mu'minin wa zakir wa kai wa mutane gargadi da alqur'ani ya rasulullahi fa inna zikra ya kaga ita wa'azi ba kowa zai amfanar ba tambayar mu'minina yana amfanar da mu'mine ne ba kowa ba fi ilmin lahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqatul jinna Allah ya ce ba halicci aljani ba wal insa da mutane ba illa liya'buduni sai dai dan ku bauta mana mu kada in ji Allah wala yana fi zalika adamu ibadatul kafirina wannan baya kore wato ibadan kafirai li ana gayatu la yalzamu wujuduha kama fi kauli bari ito hada alqalam kace na yanke hannun alqalam la aktuba dan ne rubutu fa ina qal la ka saudiya wani alqalamu ma zaka yanka baka yi rubutun da hi ba wa ma uridu minkum ma uridu minhum min rizq ma uridu minhum ba ma nufi abun min rizqin na arziki li a gare ni wali an wujin ga kawunan su ga yihim da wannan su wa ma uridu wa ma uridu an yudhimu ba ma nufi kuma ku ce da mu wala li an wujin ko ga kawunan ku wala gairin ku ba ku za ku ce da kanku ba ba za ku iya ciyar da wani ba duk Allah ne mai yi ba ku isa ku azarta kanku ba ba ku isa ku azarta Allah ba ku isa ku azarta wani ku ba duk Allah ne mai yi inna Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin inna Allah dai Allah huwa ar-razzaqu ne sarki mai azarta bai ذو قوة المتين شين سلكي من قرب إيكو شديد ما يسنني فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فإن للذين ظلموا كاغا وإن سكا ظالم تكاونا سودا كابرتي كان متانا مكا ذنوبا سنا ربو هذا ذاك بسر الذنوبا ربو eh suna da rabo na azaba shine zanuba misal zanubi misalan daban azaban wanda suka halakar na can gabanin su ashabin fala yantajilu ku daina musu garajen nema musu azaba akwai nasa daban ina in ma an musu jinkiri yau ba a musu ba ranar gobe kiyama akwai daban da Allah ya zaga zai musu fawailun lillazina kafaru min yawmihim allazi yu'adun fawailun daga bada kalimatul azab ai lillazina ga wanda suka kafirce wa Allah min yawmihim daga wannan rana allazi yu'aduna wanda Allah ya albarta musu to ga fa'ida malam ya bayar a ƙasa za ku gani kat talaqina wannan fa'idan malam yace mun ciro ta ne an salihina ga bayan Allah na gari fawaidan akwai fa'idodi fi simali hadhihi surati al-azima da yin aiki da wannan sura mai girma ita ce wazariyat wannan fa'idodin da muka ciro kulluha mujarrabat kowace mun jarraba ta mun gani mina daga cikin istimaluwa ana aiki da wazariyat ihde wa arba'ina marata na'am in kana da kokarin kai alwala a zama ɗaya kai wazariyat kafa arba'in da ɗaya na'am alal wuruyi fi majalisin wahidan a mazauni ɗaya in kai alwala kai ga ɗaki ko kuma a masallaci a zama ɗaya za ka yi wazariyatu arba'in da ɗaya lita fariji sijini idan kana so wani ya fita a kurkuku ko kai kanka to in dai kai wazariyatu arba'in da ɗaya a zama ɗaya da alwala ɗaya to in Allah ya da dai wannan da yake kabar yake birzina Allah zai fidda shi wa qarawu dani idan bayi ya addabe ka ka rasa yadda za ka yi idan kai alwala kai wa zariyatu a zama ɗaya arba'in da ɗaya to Allah ya da Allah zai sauke ma bashi in ba za ka iya ba ga malamai sa wani ya maka ka sa wani malami ya maka ka ce ga yadda nake so kai din sai Allah ya biya ma bukatar wata ya sarri idan talauci ya addabe ka a zama ɗaya da alwala ɗaya kai wa zariyatu arba'in da ɗaya eh wanti sare alal qasmi idan abokan rigima sun dame ka ka da yadda za ka yi to kai wa zariyatu arba'in da ɗaya zama ɗaya wal amna min kulli haula in kana zo Allah ya amintar da kai duk wani abun tsoro na duniya da lahira kai wa zariyatu arba'in da ɗaya zama ɗaya da alwala ɗaya wasu amalwa kuma ana aiki da ita sittina marratan ƙaba sittin a da aya ana lissafa ayoyin abu na gabi tilkar wannan shi ne kaiwa matuƙa ma kuma akwai ma fa'ida da malaman suka bamu ayi wa zariyatu sittin idan aka yanka dabba naman ma sai ka daka da shi gida sittin kai da kaba da fata ɗaya to in Allah ya sa kowace bukata mutum ya zo muku za ku ga mamaki kana malami wani babban mutum ya zo a irin wannan zamanin nasu na yau wani yana son wani dan mulki mulki to ga ya masa wazariya aiki ne da wahala sai mun dage sai ka dan yi barazana fa ka san ba alƙawari ne da su ba a to daga sun gansu ba kenan Allah ya da matsayin da yake nema zai samu in bai samu ba ko Allah zai musanya masa da wanda ya huwancan kuma akan alkhairi neman baku wanda ya je akan sharri shi da Allah to za mu tsaya ɗaya da rabi ya kusa saboda za a je wa juma'a eh ayi su gifar layi sha ɗaya da alfarman manzon Allah aiwa na salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama